أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa muna sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin ashmawi wanda a yau shine halkan mu ta goma wanda kuma wana bayani ne game da sha'ani na huduba na ainihin sallah ta juma'a din akan babin da yake magana sallar juma'a kenan muna cikin bayani akan huduba ita sallar juma'a din wanda a halkan da ta gabata mun riga an yi bayani ga abubuwan da ita sallar juma'a din na rukunanta ya zama a samu masallaci wanda zai zama na juma'a din kuma a samu jama'a waɗanda za su tabbata da suwa wanda kuma mai magana cewa ba iyakance sai mutum kaza ba amma dai wasu malamai sun ja da cewa tana iya yiwuwa ana iya yin ta tare da mutum goma sha biyu in ya zama mutum liman an kabar da sallah wani abu ya faru wanda jama'a da suka gudu suka watse sai an kaba mutum ba su wuce mutum goma sha biyu ba da bakin nan zuwa sama to ba komai sallar ta juma'a din ta yi wanda muka ba da cewa a wannan ya faru a zamanin manzala salama duk da kishi ba sallar juma'a din bace amma dai saboda wancan lokacin sai an fara gabatar da huduba ne a sallar juma'a sannan daga ba sai ayi huduba ake yi to manzo Allah ya an gama sallar juma'a kenan ya zo an yi huduba yana cikin huduba ne sai ga dahiyatul kalbi ya zo da kayayyaki na abinci na sayarwa daga kasar Sham to jama'a kuma ana da bukata dama sai aka zabura kowa sai an ka ta watsi sai an ka ta wajen sayan wannan kayan abinci su suna dauka kaman ba laifi bane saboda ganin an riga an gama sallar juma'a to shine sai Allah ya saukar da ma'anan aya wa izara wa tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha wa tarku qa'iman wanda shi yasa sai Allah ya take su me yasa suka yi wannan tafiya wanda kamar yadda muka faɗa Imam al-Qurtubi ya kawo shi a cikin tafsiri ne da kuma Shehu Mashawra bin Iyas radiyallahu anhu a cikin video da tafsiri shi ma ya kawo shi wanda malamai suka ce a wannan lokacin shi kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya faru to mutum goma sha biyu ne an karaga wurin tare da shi wanda shi Imam al-Qurtubi har sunayen nasu ya kawo cewa da shi da da shehu shi ma ya kawo a cikin suna nasu waɗanda sun ka tsaya din wanda an ce waɗanda su kaɗai sun kargi mutum goma sha biyu da akwai sayyidina abubakar siddiqu akwai kuma sayyidina umar bin khattabi akwai sayyidina usman bin affana akwai sayyidina ali bin abi talib sannan akwai kuma sayyidina talhatun sayyidina talha akwai kuma sayyidina zubairu akwai sayyidina sa'ad bin abi waqas akwai sayyidina abdurrahman bin abdurrahman bin auf akwai sayyidina abu ubaidah bin jarrah akwai kuma sayyidina sa'id ibn zaidin akwai sayyidina bilalun akwai sayyidina abdullahi ibn mas'udin waɗannan su ne waɗanda aka ce guda goma sha biyu din waɗanda su sun ka tsaya lokacin tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su in ka diba dai guda goma din ne waɗanda aka ma bushara da aljanna din nan su ne iyaka waɗanda aka kare shi ko na sha biyu din su shine sayyidina bilalu da sayyidina abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhum to su ne waɗanda ake cewa din wanda imam al-qurtubi da shehu din da sun kawo su a cikin tafsirin suna suratul jumu'ati to to a takaice dai mun ji kuma mun ji irin ita hudu ba din da ake bukata ta zamo bayan zawwal ya zama ita hudu ba daga cikin rukunai na ita ita juma'a din to a samu hudu ba ta farko da ta biyu din nan dukkan su kuma hudu nan ana yin ta ne ka bayan zawwal yayi lokacin lokacin sallar juma'a kenan yayi sannan kuma a yi ta kuma sannan ba ta da adadi ba iyaka ba ce sai bakin iyaka kaza ba kuma a tabbatar da irin wadda larabawa sun santa ne ita aka ce mai huduba din sannan kuma ba a ce wai sai huduba kala guda liman zai rikewa ba a'a ya danganta in zai iya ana so ma ne haka nan din ya rika canzawa duk wani abin da ake ciki ne kai ne sai liman ya kokari ya rubuta huduba akan haka nan din to wannan kenan anan ne mun ka tsaya cewa abin da larabawa suke ce huduba din to zamu tashi inda malai yake cewa wa tustahabbu daharatu an so tsalki fihi ma a cikin su waɗannan hudubobi guda biyu din ma'ana huduba farko da ta biyu da liman zai yi kamar yadda mun kai bayani a wancan halka din ba wannan wa'azin da wani malami yake zuwa ya fara yi ba kamin liman ya zo ba shi yake nufi da hudu ba din ba a shi dai liman din sadda ya zo an kai kiran sallah kaga zai yi hudu ba in ya yi kaga zai zauna to in ya zauna kuma kaga sai miƙe sai ya ci gaba to wannan kamin ya zanna ɗaya ta ta farko din wannan kuma da zai yi bayan ya yi wannan dan zaman ya taso ita a matsayin ta biyu din to shine malami yake cewa to waɗannan hudu gaba ɗaya an so tsalki ga liman wato ya zama yana da alwala ko da zai yin su kan liman ya zai hudu ba ya da alwala sannan wa fi wujubil qiyami okay makaranta an ga fasara ba ko na'am to za mu karanta sai a fasara din shine wa tustahabu daharatu an so tsarki bihi ma a cikin su wa fi wujubil qiyami amma a cikin wajabcin tsayuwa lahu ma gare su taraddudun akwai maganganun malamai arrabi'u na hudu al-imam liman wa min sifatihi yana daga cikin siffatai an ya kuna ya kasance mimman tajibu alaihi aljumu'atu daga cikin wanda juma'a ta wajaba gare shi ihtirazan saboda tsarewa min sabi daga yaro wal musafir da matafi wa ghairihi ma da wanin su mimman lam tajib alaihim daga waɗanda bata wajaba ba gare su wa yushtaradu an shartanta an yakuna al musalli bil jama'ati mai yin sallar jama'a ya zamo huwa al khatib shine mai huduba illa li uzurin sai in saboda wani uzuri yamna'uhu da zai hana shi min zalika daga wannan hudubar daga wannan din min maradin na rashin lafiya aw jununin ko hauka aw nahwi zalika ko makamancin haka a wajibu intizaruhu saurare ne ma'ana jira ne shine wajibu intizaru jira ne ya wajaba lil uzuri qaribi saboda uzuri makusanci al asahi bisa zance mafi inganci zamu kuma sai ƙara bayani Allah ya ce wa tustahabu daharatu an so tsarki fihi ma a cikin su hudu gobin nan guda biyu din da an kace ayi to ya zama liman yana da alwala zai yi su to sai ya ce amma wa fi wujubil qiyami a cikin wajabcin tsayuwa lahuma ga su waɗannan hudu gobi din taraddudun akwai maganganun malamai wasu suna ganin cewa lalle dole da tsaye aka yin su wasu kuma suna ganin cewa a ko da zaune liman ɗaya hudu ba ba komai shi yasa aka tambaye wani malami wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin hudu ba da tsaye sai ce to baka karanta abinda Allah ce wa iza ra'a ta shan alhan infal ilhan watar kuka ka'iman ba ko baka ji watar kuka ka'iman ba sai an kace sun kawo manzo Allah ba to kaga tsaye ne yake kenan sai yake hudu wadin to wannan shine to saboda haka a wasu suna ganin cewa a'a sai da tsayin ake so liman zai yi hudu wadin wasu kuma suna ganin illa lura ta kama ba laifi za a yi ne sannan arrabi'u na hudu al-imamu liman wato ya zamo ita sallar ta juma'a din a nada mata liman na dindindin wanda gashi ne zai ci gaba da limancin ba ya zama kawai duk wanda an ka samu shi za a cewa duwa ne zo kamar na sallah ba ya zama an nada liman musamman akan sallar juma'a din to sannan sai malam zai faɗi siffar liman din irin siffar da ya kamata a sami liman din da ita sai ya ce wa min sifatihi yana daga cikin siffar shi liman din an ya kone ya zamo mimman tajibu alaihi aljumu'atu daga cikin wanda juma'a ta wajaba gare shi ihtirazan saboda tsarewa min sabiyi daga yaro ma'ana wai kar a sa yaro ya zama shi an liman ga sallar juma'a a'a dole ne a samu wato limamin na wanda sallar nan ta juma'a ya zama ba yaro bane shi ya babban mutum ne sannan a wani musafiri da kuma matafi kuma don a tsari dai daga matahi don haka ga wanda an matafi ba zai zo yawa mutane limanci kuma alhali shi yana bisa kan halin tafiya ba saboda haka bako ba zai zo ya limancin sallar juma'a ba sai dai wanda yake dan gari wanda yake mazaunin gida wato wanda an ka sani ba bako ba wanda an mata hiba to shine mana sannan wa gaira hima da wani su min mallam tajib alaihim daga cikin wanda bata wajaba gare su kamar irin bawa kenan don kar a sabawa limanci ko mace ko wani abu mai kama da haka sannan wa yustardu an sharadanta an yakuna al musalli bil jama'ati mai sallar da jama'a ya zamo huwa al khatib shine mai yin hudu ba wato ya zama wanda zai yi hudu ba wanda zai limanci ya zama shine zai yin hudu ba kada ya zama wancan zai yin hudu ba sannan wancan shi kuma shi kuma zai dawowa sai zama mai yin hudu ba daban ko mai yin sallah mai yin limancin daban a'a abinda ake so da ya zama mutum guda ne shi zai hudu ba kuma shi zai yin sallah din shi zai limancin to shine yace illa li uzrin sai in dan saboda wani uzuri yamna'uhu da zai hana shi min zalika daga wannan din wato sai ya zama kinan kamar liman yawa sai ce min maradin kamar na rashin lafiya sai ya zama kamar yanzu liman ya zo za a yi hudu ba to sai yana mura kamar ba zai iya daga murya daidai wanda ya kamata ba wanda mutane za su ji to yana iya sana ibi ne sai ko wani sai mai hudu bat an kamar hudu bat shi kuma sai ya tada sallah din shiga yalima ne kaga uzuri na rashin lafiya kenan ko wani abu mai kama da haka nan din awon jununin ko kuma hauka misali kamar sai ya zama liman ya zo ya hudu ba kenan ya kammala hudu ba kamar ya tada sallah kawai sai wani abu ya bijiro mashi na tabo hankali yanzu yanzu to shi kenan kaga uzuri ya gita saboda haka to sai wani ya shiga ya limancin ba komi duk da yake shi wannan din ba shi ya hudu babba to in uzuri gita irin wannan to ba komi ana iya yi din sannan sai malai ce an hawi zalika ko makamancin haka sannan ya ce waya jibu intizaru jiran liman din ya wajaba a dan saurara kadan lil uzuri qaribi saboda watan uzuri makusanci kamar ya zama akwai wani uzuri wanda ya gita ga shi liman din wanda ya kamata a jira shi kamar kila ya taso ya fito daga gida yana kan hanya bai ida iso ba kuma ga lokaci ya riga dan yi to an kira shi sai ya ce eh gashi nan ka hanya tafi to a jira shi dan uzuri dan kadan ne ko wani abu mai kama da haka din to shine sai a jira ka a ce a maza maza wani shiga kamar sallah kawai shikenan to ba haka nan alal asahi bisa ga zance mafi inganci sannan sai malai ya ce alkhamisu rukuni na biyar mawdu'ul istidani wurin zama na dindindin fala tuqamul jumu'atu ba a tsaye da juma'a illa fi mawdi'in sai a cikin wuri yustawtanu fihi da ake zaman dindindin a cikin shi wa yakunu ya zama mahallan wuri lil iqamati don zama yumkinul maswa fihi wanda tabbata take yiwa a cikin shi baladan kana gari ne ya kasance au qaryatan ko alqarya shine malai yace wato alkhamisu abinda rukuni na biyar ga sallar juma'a mawdi'ul istidani wurin zaman dindindin ya zama dama gari ne wuri ne na zama na dindindin ba wuri ne wanda za a zauna na ɗan lokaci ba kamar kila misali sai a ce irin matawa irin ko masu yawo da dabbobi suna kiwo sai sun kai gurbin wuri sun ka haɗu to ba su cewa to kamin mu tashi mu wuce gaba bari mu zankin sallar juma'a wurin ba za a ba za su yi ba ko kuma kamar irin yan gudun hijira wanda lura ta gitta Allah ya kawo mana sauki to in sun kai gudun hijira sai ya zama sun yi nasu sansani daban to shi ma ba za su yi ce su rika haɗuwa suna yin sallar juma'a ba sai dai su rika zuwa a gari suna yin sallar juma'a din to shine wurin zama na dindindin to sharadi ne na sallar juma'a wuri sannan waya kunu mahallan ya zama wuri ne na balatu kamal juma'a ba tsira juma'a illa fi mawdi'in sai a cikin wuri yustawdalu fi da ake zaman dindindin a ciki ne waya kunu mahallan ya zama wuri ne lil iqamati dan zama wurin na na dawamami wanda yake yumkinul masawafi tabbata take yiwa a cikin shi yace shin shi wannan baladan kana gari ne ya kasance a ƙaryatan ko alƙarya ne to ya zama dai wurin zama ne na dindindin ne sannan sai malai cewa amma adabul jumu'ati amma la dubba na juma'a fa thamaniyatun guda takwas ne su la dubba na juma'a al na farko al-ghusl laha wanka gare ta wa huwa sunnatun shi sunna ne indal jamu indal jumhuri wurin mafi yawan malamai wa min shurudi yana daga sharuɗa ne an yakuna ya zamo muttasilan mai saduwa bir da wahid da madaita zuwa masallaci fa in ta sala idan yayi wanka wasta gala ya shagalta bai ga da'in da cin abinci a wani wamin ko bacci a adal gusula ya sake wankan alal mashhuri bisa ga zance mafi bayyana asani na biyu asiwaku aswaki asalisu na uku halqu sha'ri aski gashi arrabi'u na hudu taqlimul azafiri yanki akaifa alkhamisu na biyar tajannubu nisantar ma yatawalladu min hurra'ihatu abunda wari ka haihuwa daga gare shi alkarihatu abun kishi warin asalisu na shidda at-tajammulu sanya tufafi masu kyau shine at-tajammulu yin ado ko kace yin kawa bi thiyabi da tufa alhasanatu kikkiawa asabi'u na bakwai at-tadawubu sa turare lahadonta asaminu na takwas almashi tahiya kasa lahadonta dunar rukubi ba bisa abun hawa ba illa li uzurin sai in dan saboda wani uzuri yamna'uhu min zalika wanda zai hana shi daga wannan din abinda malai yake nufi cikin wannan da muka karanto ya ce ladubba na juma'a da ake bukata mutum ya yi in zai taya masallacin juma'a su ne guda takwas ya ce na farko algusul laha wanka gare ta in za ka taya ka yi wanka to yin wankan nan wa huwa sunnatun indal jumhuri shi sunna ne a wajen mafi yawan malamai yin wannan wanka din sunna ne wasu kuma suna ganin wajibi ne to amma dai mafi jumhuri ma'ana mafi yawan malamai sun ce sunna ne yin wankan juma'a din ka yi wanka in ka kai sallar juma'a baka yi wanka ba alwala kanun kai juma'a ta ka tayi amma baka samu ladar da ake samu na ita wannan juma'a din ba na wannan wankan da ake ba sannan na biyu ya ce wa min shuruɗi yana daga cikin sharuɗan shi wanka ɗin shi kai ne wanka yana da sharuɗa sharuɗan shi ne ce an ya kuna ya zamo muttasilan bir rawahi mai saduwa da maraita zuwa masallacin kana haituwa da wurin wanka kawai ka gyara jikin ka ɗaya ne kuma sai kai wuce masallaci ba ka tsaya wani abu daban bayan ka yi wankan sai ya ce fa in iktisala in mutum ya yi wanka wasu tagal sai ya shigalta bi ga da'in da cin abinci kawai wai sai ka yi wankan juma'a kamin ka wuce masallaci sai ka sai ka ci abinci sannan sai ka wuce to wankan ka ya ɓaci in dai kana so sai ka samu ladar ka samu ladar wannan wanka din to sai ka canza wani a wani wamin ko bacci kawai sai ka yi wanka tun da sauran lokaci sai ka zo ka kwanta ka ta bacci wai kamin lokaci yayi sannan ka tashi kai alwala kai masallaci shi ma wankan bai yi ba sai na sai ya ce to in hakan ta faru a adal gusula ya sake wanka alal mashhuri bisa ga zance mafi bayyana saboda haka sai ya canza wani wanka inda yana so ya samu ladar ainihin wankan sannan sai malai ya ce athani na biyu asiwaku aswaki wato wani juma'a ana so mutum ya aswaki ya gyara hurin shi yasa musulunci ke da tsafta kaga an ka tsara maka komai kake kazami dai dole ka yi wanka duk sati tunda an ce ran juma'a ka yi wanka din ko kuma komai kake kazami baka wankin bakinka kaga juma'a kenan sai ka yi aswaki ka ka gyara hakoranka daga duk wata kazanta da abubuwa da suke na cutarwa ga bakinka to duka dai to musulunci kenan kuma musulunci ya tsara ka yawankan janaba in ta kama ka kaga dai kila da waya sati ya janaba ba ta kama ka ba ka yawanka ba don ɗaya ya zama dai kan musulmi ya zama da kazanta in kai bawali ka wanki in kai ba haya ka wanki idan watan janaba ta kama ka yawanka ka yawanka ranar juma'a an bayyanta kuma sannan kuma ka teka yawanka kuma shi kan kana ganin watan na jin daɗin ka na ganin dama ko tun daga cikin tsafta ne kuma tsafta tana daga cikin imani to dai a takaice dai da sauransu to shine a yin aswaki to yana daga ciki sannan a thalisu na uku halakku sha'ari aski gashi ana so inda su samu ne mutum yayi aski ranar juma'a arrabi'u na hudu taqlimul azafir yanki akaihu ana so mutum yanki akaihun shi ranar juma'a shi ma alhamis na biyar tajannubu nisantar ma ya tawalladu min hurra'ihatul karihatu abinda wari abin ki yake faruwa gare shi wato kaman zaka masallaci kawai sai ka to ka ci tafarnuwa misali ko kuma albasa ko wani abu wanda yana da wari din ko kuma ka shafa maka kanka wani abu wanda yake mai wari din to duk dai ba a so haka nan din ka samu turare ma aka so ka sanya din sannan a sadisu na shidda at-tajammulu yin ado ko ka ci yin kawa bisiyabi da tuha mai kyau bisiyabi alhasanati da tuha kyakkyawa ma'ana ka samu tuhan ka sutura ka wadda mafi kyawu sai ka sanya ranar juma'a inda su samu ne ma ka sa farare ma an fi su amma dai ko dai waɗanda kala ne ya zama dai ran juma'a kana sa kaya waɗanda sun kafi masu kyau haka ake bukata ya zama sun fi duk sauran hitar da ka kai ranar juma'a ya zama kana bambanta sauran kana bambanta ta da sauran ranaku a wajen yanayin sa sutura ta kaɗi sannan a sabi'u na bakwai a taɗayyubu sa turare wato wana so ko da duk sati ne juma'a ya zama zaka ta masallaci ka sa turare mai kamshi lahadon ita sallar juma'a din to ana son haka nan athamin na takwas almashi ta hiya kasa laha gare ta ko kuma donta dunar rukubi ba ba bisa abun hawa ba wato shine dunar rukubi ba bisa abun hawa ba ya zama ka in zaka sallar juma'a ya ka tai kasa ka taka da kafarka ya hi bisa ka ci ka hau mashin ko ka hau mota in dai ba nisa ga wani sosai ba wanda ba za ka iya kaiwa hakan ne ba ko lalura ta kawaka ciwon kafa ko wani abu wanda ba za ka iya ta kasa din ba to ta hiya kasa din shi ya shi amma in ka hawa abun hawa in ka so ta yi din amma sai dai watan baka samu ladar da ake samu a ciki ba yace illa li uzurin sai in saboda wani uzuri ne yamna uhu da zai hana mutum ta hiya kasa din a famin zalika yana daga cikin wannan wato to wannan kenan yace to shine yake cewa illa illa li uzurin sai saboda uzuri yamna uhu min zalika da zai hana shi daga ainihin wannan tafiya kasa din to sannan sai malam zai kawo mana uzurorin da za su iya halatta mutum ya tsaya ko da bai zo masallaci din ba ba komi to shine malam yake cewa a yake cewa watan wa amal a azaru amma hanzarura tun da dama ya faɗi cewa zai faɗi su uzurura waɗanda suke almubihatu masu halattawa litakhallufi anha da yin jinkiri daga barin zuwa ta min zalika yana daga cikin wannan almadaru shadidu ruwan sama mai tsanani wal wahadul kathiru da talalabiya mai yawa wal mujazzamu da mai kuturta allazi tadurru ra'ihatuhu wanda warin shi yana cutarwa bil jama'ati ga jama'a wal maradu da marar lafiya da shine wal maradu da rashin lafiya wat tamridu da jinya bi an yakuna indahu ahadun domin shine wani daya kasance gare shi min ahli daga cikin iyalai ne zamo maridan marar lafiya in ka ga dama in kana so kai sai ka ce bi an yakuna indahu ahadun wani daya ya zamo a wurin shi daga cikin shi bi an yakuna inda hu ahadun wani ɗaya kasance wajen shi maridan marar lafiya min ahalihi daga cikin iyalansa ma'ana ya zama yana da marar lafiya kenan kan zauje ta kamar mata walwaje da da da wa ahadul abawaini da ɗayan uwaye walaysa indahu man yaquluhu kuma bai da wanda zai kula mai shi da suwa fa yahtaju sai ya buƙatu ila takallufi zuwa ga yin jinkiri litamridihi domin jinya tai ma'ana abinda malai yake nufi shine wato yana daga cikin hanzarura shine wa amal azaru amma hanzarura almubihat wadda ka halattawa litakallufi ga yin jinkiri an haya gabarin zuwa sallar juma'a yace to famin zalika yana daga cikin waɗannan hanzarura na waɗanda an ka halatta mutum ko bai ta juma'a ba ba komi yace na farko almadar shadidu ruwan sama masu tsanani an ka gwabciki da ruwa da karfin gaske wanda ba yanda za a yi mutum ya hita ya je masallacin juma'a din to ba komi sai ya sallace ta azhar amma ya zama irin mawadata ne wanda za a iya kawo mai mota bakin kofar daki ne ya shiga ya fito kuma ya zo mota ba za ta tsaya ba sai bakin kofar masallaci ya shiga kuma shi kenan wannan kan ba magana ɗaukewa shi kansu ya zo ɗi amma dai ruwan sama mai tsanani ga wanda ba zai samu dawa ba zai taso ya zo ƙasa ne to kuma zai sha wahala to shine an ka ɗauke ma sannan walwahalul kasiru da talalabiya mai yawa wanda ya zama lalle faɗuwa mutum zai ta yi saboda yawan talalabiya ta yi yawa wato cabo ya yawa sosai da gaske talalabiya shine alwahalul kasiru din to ba komai shi masu ya zaune shi ko bai zo masallacin juma'a din ba wal mujazzamu da mai kuturta allazi tadurru ra'ihatu wanda warin kututa ta take cutarwa bil jama'ati ga jama'a wanda in yazo yana wari sosai to mutane za su damu to an bashi dama shi sai ya zaune shi kai zo masallacin juma'a din wal maradu da rashin lafiya wanda bai da lafiya kenan wat tamridu da jinya sai ya zama kana da mara lafiya kana jinya tai to ba komi kuma jinya wata ciwon irin da yake wanda lalle bai iya yin wani abu dole sai an tsaya an yi mashi to nan dole shine sai ka tsaya sai kai mashi din amma in ya zama yana iya gabatar da wasu abubuwa na shi kamin ka ka dawo da masallaci din to ka je ka masallacin ba dauki maka ba shine jinya sai malai ce bi an ya kuna in kamar za amma daga mutum ciwon ciki ko dan wani zazzabi kaɗan kawai sai ka ce shikenan kai mara lafiya gare ka yawa shine ce bi an ya kuna inda hu ahadun wani ɗaya ya kasance a wuri ne min ahali daga cikin iyalai ne maridan sai ya zama mara lafiya da ya zama wani daga cikin iyalan shi bai da lafiya sai ce kan zauje ta kamar mata mutum mata shi ba ta lafiya ba kuma wani wanda zai jinya ta cikin yan uwanta ko kuma wani wanda zai kula da ita kamin ya je ya dawo ko da daga cikin mata ko wani to shikenan sai ya tsawa ya tsaya sai ya jinya ta din walwala da da sai ya zama ɗanka bai da lafiya kuma ba wani wanda zai kulawa da shi ya kuma rashin lafiya gashi ta yi nauyi to sai ka tsaya kai ma din wa ahadil abawai ne da ɗayan iyayen shi ma'ana baban shi ko mahaifiyar shi wani ne daga cikin bai lafiya ko da su din kuma ba na'am na'am eh wato shine ya zama mutum ɗaya daga cikin iyayen shi ne wani bai da lafiya kuma walaysa indahu man ya'uluhu wani wanda zai kula da su bai tare da su bai da wani wanda zai kulawa da su din sai shi shi kadai ne ya wurin to shine fa ya hatajo yace sai ya bukatu ila takhallufi zuwa ga yin jinkiri li tamridihi don jinya to shi ma ba komai an bashi dama sai ya tsaya ya jinya shi din sannan sai malai yace wa min zalika yana daga cikin wannan idza hatudira ahadun idan aka kai gasgara ga wani min aqaribihi daga makusantan shi aw ikhwanihi ko ƴan uwan shi qala malikun imam maliku ya ce fil rajuli a cikin mutun ya haliku wanda ya rasu yawmal jumu'ati ranan juma'a fa ya takhallafa indahu rajulun wani mutun yayi jinkiri a wurin shi ya tsaya mana wurin shi min ikhwanihi daga cikin ƴan uwa ne yanzu rufi sha'anihi da zai duba a cikin lamarin shi la ba asa bi zalika ba laifi a cikin wannan ma'ana shine a malai ce wa min zalika yana daga cikin hanzarin da an ka halatta mutun ya tsaya kai da ta juma'a shine idza hatudira ahadun idan an ka kai gasgara ga wani daya ma'ana wani mutum ne mara lafiya kana da mara lafiya to gashi yanzu an zo dab magana fitar rayuwa shine za a yi ma'ana shine za a zai rasu kenan shine idza hatudira idan an ka kai gasgara ta rasuwa ahadun ga wani daya muna karibi daga cikin makusantan shi mutum din aw ikhwani ko ƴan uwan shi to shine ba komi mutum sai ya tsaya shi ma a wurin tun da abin ya zo haka nan din sai ya tsaya ko bai taimaka masallaci din ba qala maliku yace imam maliku ya faɗa fil rajul a cikin mutun ya haliku wanda zai rasu ko kuma ya rasu yawmal jumu'a ta ranar juma'a fa ya takhallafu inda hu rajulun wani mutum sai ya tsaya waje ne saboda kaga tunda ya rasu kaga bai kamata kuma da a watsi shi kina ce ba kowa wurin ba to shine sai wani ya tsaya min ikhwanihi daga cikin yan uwa ne yanzu rufi sha'anihi don ya kula a cikin lamarin shi to wannan la ba asal bizalika ba laifi da wannan din shi ma don bai taimaka masallacin juma'a din ba sannan sai malai ci gaba da cewa ci wamin ha yana daga cikin abin da ake bukata watan ladubba din lau hanzari waɗanda suke halatta ba zuwa jum'a ya ci lau khafa da zai ji tsoro ala nafsihi ga kai ne min darbe zalimin na bugun azzalumi aw habsihi ko daure shi wa akhdhi malihi da kwaci dukiyar shi wa kadhalika al-mu'siru hakanan talaka marashi ya khafu da yake jin tsoro an ya habisahu gare muhu mabi ne bashi ya daure shi alal asahi bisa ga zance mafi inganci wa kadhalika al'ama haka nan makahu allazi la qa'ida lahu wannan da ba dan jagora gare shi amma law kana lahu qa'idun amma da yana da dan jagora aw kana ko ya kasance min man yahtadi daga wanda yana iya shiryewa lil jami'i zuwa ga masallacin juma'a din bila qa'idin ba da ko da ba da dan jagora ba fala yajuzu takhallufu to jinkiri bi fala yajuzu lahu takhallufu jinkiri bi halatta ba gare shi an ha daga gare ta a wannan malai yake nufi shine wato yana daga cikin abin da yaka halata yin jinkiri law khafa ala nafsi da mutum zai ji tsoro ga kai ne min darbi zalimin na bugun azzalimi kamar ya zama bisa ga hanya akwai barayi za su tare ka su ba mutum kashi ko wani abu da za su cutar da shi dai aw habsihi ko daure shi kamar in kidna fa yanzu kenan ko da suka kai mutane ko to in ka san in hanya ka ta zuwa zama masallacin juma'a akwai irin waɗannan kana jin tsoron to ba komi kai zaunin ka ba sai ka zo masallacin ba sannan wa aka malihi da karbe dukiyar shi wato sai ya zama akwai barayi hanyar za su ita da kaso an shi ma dukiya in ka tafi wani sallar juma'a to sai kai zaunin ka wa kadhalika al-mu'siru haka nan mara shi ma'ana talaka ya kafu da yake jin tsoro an yi habisa hu gari muhu mabi ne bashi ya daure shi mutum ne anabi ne bashi kuma tsakani da Allah bai da abin biyan bashin ne ba wai yana da abin biyan bashin bakin biya ne ba a'a to to yagga kuma yanzu in ya taimaka masallacin juma'a sun ka haɗu da wannan mafi ne bashi zai sa a daure shi kuma ga bai da abin biyan bashin nan to shi ma an ba shi dama sai ya zaunan shi din gida din alal asahi bisa zance mafi inganci sannan waka zalika waka zalika al'ama haka nan makaho shi ma ya halatta ya jinkiri allazi la qa'ida lahu wanda ba ya da dan jagora wato shine wanda bai da mai wanda zai rika shi ya kai shi masallaci makaho ne amma bai da wanda zai rika shi ya ja shi ya kai shi masallaci to ba komai shi ma sai ya tsaya gida ya sallaci ta juma'a amma law kana lahu qa'idun amma inda yana da dan jagora aw kana mai manya hatadi ko kuma yana daga cikin wato abin da yake nufi inda yana dan jagora zai kai shi to dole sai ya zo masallaci aw kana ko ya kasance mai manya hatadi daga wanda yana iya shirewa lil jami'a zuwa ga masallacin na juma'a din wato sai ya zama ko bila da ka'idan ko da ba dan jagora din sai ya zama makaho ne shi bai dan jagora amma yana iya kama hanya lahiya lawai tahi masallacin ba ko da ba dan jagora din to nan kan fala ya juzu lahu takhallufu jinkiri bai halatta gare shi ba an hada gaban sallar juma'a din ba saboda haka dole sai ya zo da shi ma din sannan sai malai ce wai harumu safaru tahiya ta haramta inda zawali a nan gungushewar rana min yawmul jumu'ati a ranar juma'a alaman tajibu alaihi aljumu'ati ga wanda juma'a ta wajaba alaman tajibu alaihi aljumu'atu ga wanda juma'a ta wajaba gare shi wa kadhalika haka nan ya harumu alaihi alkalamu zance ya haramta gare shi magana kenan wan nafilatu da nafila wal imamu ya khadubu liman alhali liman yana huduba sawa'un daidai kana fil khudbatil ula ya kasance a cikin huduba farko ne aw ta ko ta biyu wa yajlisu rajulu mutun ya zauna wala yusalli kada yayi sallah illa an yakuna talabbasa sai in ya riga ya kasance ya cudanya bi naflin da nafila din qabla dukhulil imami gabanin shigowar liman bai timmu zalika sai ya cika wannan din wa yahrumul bai'u sayarwa ya haramta wa shira'u da sayi indal adhan sani nan gunkinan sallah na biyu wa yubsahu ana budi cinikin in waka in ya afku wa yukrahu an karhanta tarkul amali barin aiki yawmal jumu'ati ranar juma'a wa tanaffulul imami da yin nafilul liman qabla al-khutbati gabanin yin khutba wa kadhalika hakanan yukrahu an karhanta lil jalis ga wanda yake zaune an ya tanaffala ya tashi ya nafila inda al-azan al-awwal nan gon kiran sallah na farko wa yukrahu al-hudur al-shabbati an karhanta halartar budurwa lil jumu'ati ga sallar juma'a wa kadhalika safaru hakanan tafiya ba'da al-fajr bayan hudu al-fajr wallahu a'lamu Allah shine masani abinda mala yake nufi yace wai harumu safaru inda zawali yin tahiya ya haramta lokacin zawal wato rana ta gushe lokaci daidai ya yake na wanda za a tayar da sallah ta juma'a din wanda ya kamata liman zai zo a yi hudu ba kawai kuma sai ka cire tahiya ka bar garin wannan lokacin to haramun ne kwata kwata ba a yi saboda haka dole tun da dai har zawal yayi to dole ka tsaya a yi sallar juma'a nan da kayya min yawmil juma'ati a ranar juma'a alaman ta jiba alaihi juma'a amma ga wanda juma'a ta wajaba gare shi kenan banda bawa banda mace wannan duk ba komai suna iya tafiya amma dai wanda juma'a ta wajaba gare shi to bai halatta lokaci ya nazar wala rana ta goshi sadda kamata a zo a yi hudu ba a tada sallah kawai mutum shi kuma sai ya bar garin ya ce za ya hita ya tafiya sannan haka nan waka zalika haka nan ya haruma alaihi ya haramta gare shi alkalama yin magana magana haramun ne wan nafilata da kuma yin nafila shi ma haramun ne wal imamu ya hudu lokacin da liman yake hudu ba liman yana cikin hudu ba to in ka shigo masallaci lokacin kakka tsaya nafila kai ka zauna haramun ne yin nafila lokacin haka nan kuma haramun ne ba ka magana ko ka ce wani dan gurgusa mani ko menene a'a ba a magana in dai liman yana cikin hudu ba ne kawai sai dai kai shiru dinka shine fil hudu yace sawa'un kuma daidai ne kana fil hudu batal ula shin a cikin hudu ba farko ne aw ithaniyata ko ta biyu ne haramun dai ne ayi magana din wai jilisa kawai mutun ya zauna wai julusu rajul mutun ya zauna wala yusalli kada ya salla kada ya tsaya ya sallan nafila in isku liman na hudu ba din illa an yakuna illa an yakuna talabbasa bi nafilin sai in ya riga ya cudan ya da ita nafila din ma'ana ka fara nafila kenan sai ga liman ya shigo to shikenan ka ci gaba da sallar ka gama ba komi amma in dai baka riga ka fara bane ga liman yana hudu ba ka shigo masallaci to dole shine aka nufi haramun ne ka yana fila lokacin shine a qabla dukhul al-imam yawa illa an yakuna sai in ya kasance ta labbasa ya ci dan yabe nafilin da yin nafila din qabla dukhul al-imam gabanin shigowar liman din to fa yutim zalika sai ya cika wannan nafilar tashi din ba komai shikenan wa yahrumu al-bai'u sayarwa ya haramta wa shira'u da sayi ma'ana ce da kayya kenan inda al-adhan sani nan gokinan sallah ne biyu da ai kiran sallah na nabi sadda dai mai yazo kenan masallaci zai hudu ba to haramun ne ba a ciniki in ko an ka kusura an kulla ciniki to a fasa cinikin nan a bashi yawa wannan kiran sallah na biyu din kamar yadda an ka sani dai ko can daga baya ne an ka kaga shi ma ko zamanin sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu a zamanin manzo Allah sallama kiran sallan nan guda ake yi wanda in yazo liman yazo da an yi kiran sallah za a yi hudu ba sai a yi sallah to ita ce shi dai aka yi ba a yi wannan da ake ce ma kiran wanka din nan ba a yi ne lokacin manzo Allah sallama yana cikin bidoyi masu magana bid'a ku sa cikin lissahi sannan haka zamanin sayyidina abubakar siddiq yana khalifa hayyar rasu shi ma ba an kiran sallah guda biyu guda ne aka yi lokacin sayyidina umar shi ma har ya wuce ya gama halifanci ne shi ma duk kiran sallah nan guda ake yi ba biyu ake yi ba sai lokacin sayyidina usman ne sai ya ga jama'a sun yawa da yawa sai ya ce to yana da kyau a rika yin kiran sallah a zaura zaura sunan wani wuri ne a nan kasuwar madina to sai yasa azan kiran sallah na wajen saboda jama'a suna cikin harkokin kasuwa kada hankalin su ya dauko ya zama lokacin sallah ya ba da sun sani ba to sai ai kiran sallah lokacin dan ɗaya kowa sai ya zabura sai ya ya san lokaci yayi to shine mu muke ce kiran wanka da ake nan kamin lokacin yayi to wannan shi ma daga baya an ka kago shi na Usman bin Affan radiyallahu anhu shi ya kirkiro shi ya sanya shi akan ne din wannan yana nan a cikin sahih Bukhari wanda Imam Bukhari ya kawo shi a cikin sahih Bukhari wannan bayani din cewa sayyidina Usman shine wanda farkon wanda ya fara wato gabatar da wato wannan ainihin kiran sallah din na na na biyu din da aka yi saboda haka koda ka ji an ce al'azanu sani in dai kamin zamanin sayyidina Usman ne to zamanin manzo Allah ne ko zamanin sayyidina Abubakar Siddiq ko zamanin sayyidina Umaru to abin da ake nufi da kiran sallah na biyu in har ka ji an ce na biyu to iqama shi ake nufi saboda ita iqama ana ce mata al'azanu ita ma to wannan kenan to shine malam yace don haka a wajen lokacin wannan kiran sallah na biyu din to haramun ne ba a ci na kaiya ba a sai da komi da an kai kiran sallah na biyu liman yazo kowa ya rufe kasuwa a je ayi sallah sannan waya bisa ko ana bude ci nake in waka ko da an riga afkar da shi to a bude shi an hwasa wai ko rawa an karhanta tarkul amali barin aiki yawmal juma'a ta ranar juma'a sai mutum ya ba aiki shi gaba ɗaya ya dauke shi matsayin sunna shi gaba ɗaya ma ba zai ji aiki ranar juma'a ba amma in kawai don ɗaya huta ne kuma ganin dama ce ne tsaya huta ba komai amma dai dauke shi matsayin kamar sunna to shine makaruhi ne ba a son haka nan din kaka ce kai shikenan kai ka'ida kai ne kai juma'a baka aiki ya makaruhi ne haka nan din sannan haka nan wata na ful ko kuma irin dan kasuwa ce shikenan shi ba zai fita kasuwa baran juma'a ba saboda yau juma'a to makaruhi ne ba a haka nan wata na fulul imami haka nan da nafilar liman shi ma kabla da hudu ba ta gabanin hudu ba liman in ya zo wasu ya fara yin hudu ba ya fara yin nafila tukun sannan ya zo sannan ya yi hudu ba din to shi ma makaruhi ne haka nan din waka zalika haka nan yukrahu an karhanta wato kaga tahiyatul masjid kenan ko shine dima yana shigowa masallaci sai ya ci bare tsaya sallat nafila din to makruhi ne sannan waka zalika an kar haka nan yukrahu an karhanta lil jalisi ga wanda azzaune an ya tanaffala ya yana fila indal azanil awwal nan gon kiran sallar farko kai kana masallaci zaunen ka wai sai da liman ya shigo wai sai da an ka zo kamar misali tun kamar ayi wannan kiran sallar na farko din ne sai ka zo kawai wai baka tashi nafila ba sai bayan an yi kiran sallar sannan zaka tashi kai nafila to makruhi ne haka nan a'a in ka zo kawai ka cigaba da nafilar ka ba sai an yi kiran sallar zaka yi ba zaka yi ba sannan ko kuma kana cikin abin ka ne halalla da kiran sallar din duk ba komai amma dai mutane su bai da abin al'ada wai sai dai kullum da an yi kiran sallar na farko kawai sai ya tashi ana nafila to makruhi ne haka nan amma shi ga wancan din wanda lima ya shigo kiran sallar na biyu su da lima ya shigo shi haramun ne a tashi a nafila lokacin ba ma makruhi bane shi sannan waka zalika haka nan yukrahu an karhanta na'am yace inda lazani inda waya qur'an an karanta huduru shabatin halartar budurwa lil jum'ati ga sallar juma'a watan ɗan mata watan su rika zuwa wajen sallar juma'a budurwa yi waɗanda suke balagagu kenan gun inda ba da tibe mata tsofaffi ba su wannan suna zuwa ba komi amma dai ɗan mata waɗanda suke budurwaye to a makaruhi ne su zo wajen sallar juma'a saboda ga su fitine waɗansu maza waɗanda za su taya musamman samari wanda za su mai da hankali gare su kurum to shine an karhanta halartar watan samari watan yin budurwa juma'a ga sallar juma'a waka zalika safaru haka nan an karhanta yin tafiya ba'da al-fajr bayan hudu al-fajr al-fajr na hituwa kawai sai kai ta kabar gari zaka yi tafiya ka bari sai kai sallah tukun yashi wallahu a'lam Allah shine masani kuma za mu tsaya nan insha Allah sai mun dawo na gaba halkan ta mata dan wuce ta kowace saboda don mu da kawo ƙarshen babin shi yasa muka kai ta din to za mu tsaya nan sai mun dawo sai mu tashi babi da kan maganar jana'iza muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya karba mana inda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafi mana alfarma manzo Allah sallama dan uwan ku a cikin addini musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasarawa Godar Zamfara State Nigeria assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh